العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na al'allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى أولنا رانا تصب يومنا شاء ga watan Jumadal Ula dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan Na'am, ashirin da biyar. Na'am, ashirin da biyar ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna fata Allah mana muwafaka. Muna cikin kitabu sala, muna cikin kuma babul imama. Darussa sun gabata a ciki, insha Allah yau za mu tashi hadithi na سبعين دبير الحديث الخامس والسبعون حديثي نسبعين دبير كما نشيني درس من نتالاتين دي دي أتكون لتاهي بالبركة كنا حديثي نسبعين دبير أتكين باب الإمامة بابا دكي بياني أكل لمنش أنا عبد الله بن يزيد الختمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير مكذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وأن حديث أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة وأن حديث إمام البخاري لنا مسلم بسم فتردشي حديثي لك عبد الله بن يزيد الختمي الأنصاري رضي الله عنه قال يكتوى حدثنا البراء بن عازم براء بن عازم يا زنتر دمو يا بام الأبادي وهو غير مكذوب وهو غير كذوب نعم كنا غير مكذوب وهو غير كذوب معنى شيبا من قريبا a wannan malamai suka ce wai ba dan yana tuhuma ba ne ko kuma yana cewa ba mai karya ba ne don yana ta'adilin shi a wannan kawai ta'akidi ne kamar hadisin abdullahi bin umar da yake cewa game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqun masduq yawan ai ba dan ana tunanin ba ko zai faɗa abin da ba haka bane to anan da ya ce wa huwa ghairu kadhub wannan kawai ta'kidi ne ƙarin karfafa zance ne amma idan ba haka ba dukkan sahabbai ajilai ne as-sahabatu kulluhum udul sahabbai dukkan su ajilai ne dan haka zaka ga idan aka zo kan isnadi ake bibiyar shi wani dan wani wani dan wani to kowanne sai an yi bincike a kan shi amma malamai daga sun zo kan sahabi sukan tsayuwa ko kuma su dakata na kan ce kowa wa huwa sahabiyu shi sahabi ne ko da ka zama sahabi to an kare da haka ne wannan kalmar cewa kazu ma'ana ghairu kazu takidi ne kenan shi ba mai ba makamici bane baya faɗin da zancen ba haka bane qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ƙala sami Allahu liman hamida manzo salama idan ya ce sami Allahu liman hamida kenan in ya dago daga ina daga ruku'i kenan ya ce lam ya hani ahadun minna zaharahu ma'ana kenan idan ya ce sami Allahu liman hamido kenan yanzu ya taso ya tsaya ko yanzu wani aiki ne na gaba daga cikin ayyukan sallah faɗuwa zuwa ga sujada to ya ce idan mazan salama ya faɗi zuwa ga sujada lam ya hani ahadun minna zaharahu babu wani ɗaya daga cikinmu wanda zai karkata gadon bayan shi hatta ya ƙa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajida har sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana ya faɗi yana mai sujada ma'ana sai ya kai goshin shi ƙasa ya ce sun manaƙa'u sujudan sannan bayan shi mu ma sai mu faɗi muna masu sujada ba da hu bayan shi to kaga wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana wannan mai ruwayar yana ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yin limanci ga sahabbai a cikin sallah to ya kasance su aikin su sahabbai a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa zauwa da shi sai in ya gama yin aiki kaga ce misali in ya duka to ba sa bin shi su a tare suna zuwa yana zuwa sai ya faɗi ya yi sujada sun tabbata ya yi sujada sa'annan sun manaka sujudan ba'dahu sannan ya mu fadi mana muna sujada bayan shi wannan da yana nuna mana cikan koyi ga liman da kuma yadda sahabbai suke koyi ga liman malikin ma yu'khadhu min al-hadith irin abubuwan da zamu fa'idanta da su a cikin wannan hadisin na farko sifar yadda sahabbai suke biyayya ko suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah cewa su ba sa ciruwa daga tsayuwa zuwa ga sujada har sai in yayi sujada haka hadisin yake nunawa haka wannan shine cikakken koyi fa'ida ta biyu ya kamata kenan duk wanda zai rika koyi da liman to ya kasance yana yi irin haka yadda sabai suke yi kada ya gabaci liman darasi ya gabata kan wannan ko domin gabatar liman game da wani aiki daga cikin ayyuka wannan mine ne haramun ne kuma hallau yakan bata sallah kuma kadda ka yi daidai da liman ku yi tare domin yin tare da liman mai hukuncin shi makuruhi ne ko kuma yakan rage ladar sallah in kun yi tare da shi ko mutum kadda ya yi jinkiri da liman mana in yayi kai sai ka tsaya kana wani abu can daban yana wata gaba ta sallah kana wani gaba sai can ka bi shi shi ma wani ba daidai bane abin da yake daidai shine ka bi shi mubasharatan kenan kai tsaye yana faduwa kai ma sai ka je amma ka bari sai ya gama yin aikin kai ma sai ka je ka yi shi fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuna nutsuwa bayan dagowa daga ruku'i amma ga mamu amma shi liman wannan dalilinsu a waɗansu dalilan daban ne waɗansu hadisan daban ne kasancewa in ya dauko kaga yace sami Allahu liman hamida ko rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ala naqalla kaga kenan aka dago ko ba zuwa ake ba to anan shi mamu cewa idan limami ya dago suka dago to ba sa zuwa sujada sai in ya dora goshin shi kasa sun tabbata yana suratul kursi bishi kaga wanda ya nuna cewa ashe su mamu akwai itma'anina bayan dagowa daga rukuni ba a dagowa kawai a ji ina wata gani kina nan ne malaji kina hadisin akwai dalilin wato tuma'anina bayan ruku'i ga mamu shi maliman akwai amma ba wani hadisi muka gane ba waɗansu dalilai irin addu'o'in da ake bayan an dago tukwana a tahi ina wata gani to malaji cewa tambihu fatakarwa yace al-muwafaqatu fi af'alis salati wa aqwaliha lil imami makruhatu wato mutun yayi daidai da limami a cikin ayyukan sallah ko ayyuka na aikatawa ko na fada wannan muka ce menene makruhi ne ko yakan tawaye dadan sallah malai ce illa takbiratul ihrami amma banda takbiratul ihram fa innaha la tanqidu ma'aha as-salah domin duk mutumin da shi da liman kabbarar harama suka ce Allahu akbar a tare to shi wannan mamun sallar shi ma bata kullu ba an fahimta to wannan shine malai ma'ana ya maka tsokaci cewa ayyukan sallah duka wanda ake yi da liman da mamu idan suka yi tare to wannan mamun yayi makaruhi kuma ya rage ladan sallar shi amma an kabbaran harama ce to ba shi da sallah saboda dama limamin kin bai shiga ba balle kai ka shiga mana kun shiga tare ne kenan ka gani ba kai koyi da shi ba da aka yi malika ce ake ne illa takbiratul ihram fa innaha la tanqidu ma'aha as-salah in dai kabbaran harama ne kuka yi tare da liman to sallar ka bata kullu ba ma ba kaman fara ba na haka ba kai sallah ba na haka mutum sai ya kiyaye sai dai ko akan mantuwa to wannan shine abubuwan da hadisin suke dauke da shi sai alhadisu sadisu was-sab'un hadisi na 76 an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وأن حديث أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة شما متفق عليه حديثي دقابي هريرة يدعى الله تتبت أغريشي yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin to shi yake fadan wannan addu'ar bayan idan liman ya kammala karatun suratul fatiha ko ba ka ba to idan ya kammala karatun suratul fatiha yace amin fa aminu kuma ku ce amin sai yace fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika domin da al'amarin yake duk wanda cewan amin kin shi yayi dace da cewan amin kin mala'iku a sama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to wannan mutumin an gafarta mishi abin da ya gabata daga zunuban shi kai wannan hadisi yana nuna maka muhimmancin cewa amin da kuma falalatta da kuma wato ɗaukakarta da wani hadisi manzo sallallahu ya gaya mana cewa wato yahudawa ko alul kitabi ko nasarawa ba su yi mana hasada ba akan wani abu kamar yadda suke mana hasada akan fadar cewa amin kina abu ne wanda yake mai girman gaske to wannan fada ta amin manzo yake cewa kenan idan liman yace amin ku ce amin to malamai sun yi saɓani a kan faɗan ƙin amin ga liman wato imamu malik ya tahi a cikin ɗaya daga ruwayo guda biyu wanda aka ambato daga gare shi cewa faɗar amin ba a shar'anta shi ba a haƙƙin liman mana liman ba zai ce ba amin an gane ko sai suka yi ta'awilin wannan hadisin ba aka ce ba idan ammana al-imamu fa aminu illima yace ku amin ku ce amin suka ce ai abinda ake nihi idan balagha al-imamu mawdi at-ta'min shine idan ammana al-imamu mana idan amma al-imamu idan liman ya kai wurin da ake cewa amin to fa aminu ku ce amin an fahimci abin kidan ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga wannan shine wurin miji cewa amin ko to wannan wurin da liman ya zo suka fassara cewa kenan shine idan ammana al-imamu kenan idan liman ya zo wajen cewa amin fa aminu to ku ce amin naka suka ce kenan shi da aka ce idan ammana mana idan balaga mawdi at-ta'min ina wata an gane kenan ba ana nihin ba cewa shi limamin yana cewa amin haka suka fassara to amma mazhabal imamu shafi'i da imam ahmad sun tayi akan mustahabbancin cewa amin ga imami ga mai bin liman da mai yin sallah shi kadai kuma sun kafa hujja da zahirin wannan hadisin wanda yake tare da mu sai su kuma ahlul zahiriya suka ce ai fadar cewa amin kin wajibi ne saboda zahirin hadisin zahirin hadisin ai umarni ne fa'amminu aka ce ku ce amin suka ce kuma al'amuru ya ƙtadil wuju shi umarni yakan hukumta wajibci amma da abin da yake shi ne kenan mazhabar imamu shafi'i da imamu ahmad cewa yana daga cikin ayyukan sallah mustahabbi ne sunna ne a faɗe shi an gane ko? wato ba wajibi ba ne na idan baka yi shi ba baka da sallah kenan sunna ce mai kaifi mai falala kuma zabar da malikiya suka ta yi wani mazaba ce mai rauni ta yadda suka yi tawilin hadisi ta yadda baya daukan wannan ma'ana a saboda abin a hili yake ina ta fahimta malice ma yi ukhazu min alhadisi min alahkami irin ababen da za a dauka a cikin wannan hadisin na hukumce hukumce na farko shar'ancin cewa amin ga liman da mamu da mai yin sallah shi kadai hadisi yana nuna haka fa'ida ta biyu lalle mala'iku sukan cewa amin da addu'ar masu sallah saboda yi addu'o'i ne a cikin suratul fatiha ko idina siratul mustaqim siratul ladina ana amta alaihim ghairil magdubi alaihim wa ga sanan dai to kai wannan addu'a ce to wannan addu'ar mala'iku ma sukan cewa amin idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdani mala'iku sukan cewa amin malamai suka ce abin da yake dai shine cewa mala'ikun da suke cewa amin su ne mala'ikun da suka halarci wannan sallar na daga mala'ikun da suke ƙasa ko mala'ikun da suke sama suke bibiyan wannan sallar su ne suke cewa amin kuma wannan magana da suka fada sun kafa hujja ne da hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza qala ahadukum amin idan dayan ku yace amin wa qalatil malaikatu fis samai amin sai mala'ikun da suke sama su ma suka ce amin fa wafaqa ahaduhum al-akhar sai amin in ɗaya daga cikinsu sai daidai da ɗana ɗaya kiran da na naka da na mala'iku ya zo daidai to wannan mutumin ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ta'ala ya gafarta ma wannan mutumin dukkan abin da ya gabata na zunuban shi kaga wannan falala ce ta fadar amin ko sai fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin cewa ita a wannan hadisi yana nuna masu falalan cewa amin da kuma cewa fadar amin din sababi ne na gafarta zunuban na mana mutum kenan sai dai malamai masu bin diddigi sun ce abinda ake nihi da gafarta zunuban mutum wanda suka gabata a cikin wannan hadisin da wani ire-iren shi suka ce wannan ya keɓanci ƙananan zunubai ne banda manya-manyan domin su ka ba'ir zunub wato ba a gafarta su dole mutum sai ya tuba Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atukum in kuka nisanci manya-manyan Allah ce to za mu kankare muku kanana kanana haka hadisin da manzo yake cewa aljumu'atu ila aljumu'a ko wa ramadan ila ramadan ko kuma ma'ana as-salatu ila as-salam ma'ana dai hadisi yana ta daga wata sallah zuwa wata sallah daga juma'a zuwa juma'a daga ramadan zuwa ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir manzo yake cewa wannan suna kankare laifukan mutum idan ya nisanci manya-manya kenan za a gafarta mutum zunuban shi suka ce ana ana nufin ƙananan zunubai ne wallahu ta'ala ala wa alam fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisin cewa ya kamata ga dukkan mutum wanda zai wannan addu'ar kenan duk mutumin da zai yi addu'a da wanda zai ce amin kowannensu ya kasance ma'ana zuciyar shi tana halarce ka ce tunanin shi a wani wuri kuma ya faɗi amin ƙin daban a'a ma'ana da kai yayin da limin ke waɗannan addu'o'i na sallah kai kana hararo kana jin hankalinka yana wurin kuma wajen cewa amin za ka faɗa ne zuciyarka tana halarta cewa ya Allah ka karɓa mana ma'anar amin ƙin Allahun mastaji shi ne ma'anar ka ce amin ƙin Allah ka karɓa ina wata gani a kuma wani ke nuna cewa da mai yin addu'a da mai cewa amin duka sun yi tarayya cikin yin mai yin addu'a saboda malamai sun kafa hujja da addu'ar annabi musa da annabi harun yayin da annabi musa ya yi addu'a ya yi addu'a annabi harun ya ce amin amin mai allah ce musu ƙala ƙadis tujibar da'awatu kuma Allah ya ce ƙadis tujibar da'awatu kuma haƙiƙa lalle tabbas an karɓi addu'a ku biyu amma wa yake addu'ar annabi Musa shi annabi Haruna me yake yi amin yake cewa kenan kaga da wannan ayar da wannan hadisin da sauran dalilai suna na cewa da wanda ya addu'a da masu cewa amin sun yi tarayya cikin addu'a ina ta gani sai fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisi imamul bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin akan shar'ancin cewa limami zai bayyana fadar amin liman zai ce amin ana ji an gane ko ya ce domin imamul bukhari ce domin annabi salama ya alakanta ya liƙa cewan aminkin mamu da cewan aminkin liman ka ku ai liman ladan ba yanda za a yi ya san liman ya ce amin sai ya yi sai ya ji kuma wani shine kaulin jumhurin malamai akan cewa liman yana cewa amin a asirce ko a bayyane a bayyane fa'ida ta shidda ta ƙarshe a wannan hadisin mali ke cewa abin da ya fi ga mai addu'a to ya yi tarayya da mala'iku a cikin waɗansu sifofi kamar haka waɗanda su waɗannan sifofin su ne sabubba na karɓan addu'a na farko mutum ya yi kamanceceniya da mala'iku ta hanyar tadarru'i da khushu'i mana za ka yi addu'ar ka kasance dama wani ai sifa ce ta mala'iku su kuma ai ba sa addu'a ko ba sa ibada da rafkannuwa a ciki da suna tunanin wani abu daban a so suna yi ne da kaskantar da kai da kushu'i to kai ma ka yi tarayya da su yayin da kake addu'a haka nan wa tsahara ka yi tarayya da mala'iku a cikin tsarki wannan tsarkin na wato kayan sawa ne ya zama to kayanka babu haram abun shanka abin tufafinka abincinka kuma ka halarto da zuciyarka da kuma ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da zuciyarka a kowane hali da kake ciki to waɗannan su ne sifofi waɗanda mala'iku suka siffanti da su wajen yin addu'a su to duk wani mai yin addu'a lalle ya fuskanci wannan kuma wannan zai kasance sababi ne na karbar addu'a shi alhadisu sabi'u was-sab'un hadisi na saba'in da bakwai an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أهدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أهدكم لنفسه فليطول ما شاء أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة آه وانا حديث daga Abu Huraira ya dara tabbata a gare shi yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا صلى أحدكم للناس إذن دينكو ياي صلى ومتاني ينا متين لمن سنا ما مكنا فليخفف النبي صلى الله عليه وسلم ياتي توفى للي يسسبتا فإن فيهم الضعيفة domin a cikin wanda kai liman kake jan sallah akwai mai rauni misali ko tsoho misali akwai mai rauni wasaƙima akwai marar lahiya wadal haja akwai ma'abucin wata bukata akwai wani abu a gaban shi to kuma lokacin sallah ya zo ya yi sallah sannan kuma ya je ya zartar da wannan to idan mutum ya kasance limami ne to ya kalli waɗannan abubuwa ya kalli irin wannan sinfi na mutane na wanda yake ba masu sallah sai ce wa iza salla ahadukum li nafsihi idan ɗayanku yana yin sallah wa kanshi kenan shi ɗaya ne yake yin sallah falyutawwil ma sha'a manzo sallallahu alaihi wasallam to ya tsawaita iya sarran shi الحديث الثامن والسبعون حديث نا سبعين تقص عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موئذة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة شمان حديث أخرجه البخاري في الأذان ومسلمون في الصلاة حديث أبو مسعود al'ansari mutumin madina radiyallahu anhu ya dala tabbata a gare shi kala ya ce ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama faƙara sai ya ce inni la'ata akharu an salati subuhi ya ce lalle ni kam nakan ƙin zuwa ko in ƙi fita sallar asuba min ajali fulanin saboda liman wane mimma yutilu bina nakan kin fita ne saboda tsawaita sallar da yake yi sai in ki zuwa sai in yi sallata a gida qala sai yace fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace ai ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wadiba fi mau'izatin qat wanda ya yi fushi a cikin wani wa'azi da ɗai a shadda min ma ba yau ma'iz irin tsananin fushin da ya a wannan yini faƙala manzo salasalama ya yi magana ya yi ba ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munafirin daga cikinku akwai waɗanda suke korar mutane game da ayyukan alkhairi sukan hana su sallar jami'i da sallah wato a masallaci sai ce to fa ayyukum amman nasa duk kowanne daga cikin ku yayi wa mutane limanci falyujiz to ya takaita wannan shine ma'anan falyukhaffif hadisin da ya gabata kenan sai ce fa inna min wara'ihi al-kabir domin a cikin a bayan shi akwai tsoho gajiyayye wasaghir akwai yaro karami wadal haja akwai mabukaci to waɗannan hadisai guda biyu saƙon da suke ɗauke da su suna ɗauke da saƙo na shari'a wannan tamu ta musulunci wadda take shari'a ce samha sauƙaƙƙa wato wanda ta zo da sauƙaƙewa da kuma kore dukkan wani wahala da kuma takurawa kaga ka kalli sallah tana ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu tana daga cikin ajallu ta'at manya-manyan da'a ga Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da aimi a sauƙaƙa ta a takaita ta saboda mi dan a sauƙaƙa wa mutane a sauƙaƙa ma mamu su fita daga wannan sallar suna jin kuɗanta kadda su fita daga wannan sallar suna mi suna guje mata sakamakon tsawaitawan wannan limami ina wata gani to malamai sun samu sabani game da wannan hadisai guda biyu da makaranta da waɗansu hadisan da daban da suka zo domin akwai hadisai ingatattu sun zo waɗanda suke siffanta siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama da tsawaitawa har ma hadisan akwai da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin kabbaral harama sabai ɗaya da cikin zabai ke bada labari sai ɗayan mu ya tayi baƙe eh ya je ya biya bukatar shi ya je ya kama ruwa kenan ya dawo ya yi arwalla ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a ta farko har bai ruku'i ba tare cewa waɗansu hadisan sun zo suna bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah ta farilla wani lokaci yakan karanta surori masu tsawo irin su suratul baqara irin su suratul nisa suratul a'raf yana karanta ma diwalul mufassal irin su suratul qaf irin su suratul tur da hadisai sun zo kaga wani bangare kenan kuma bangare guda akwai waɗannan hadisai waɗannan wani makaranta ne yanzu na wannan babin guda biyu da waɗansu daga cikin ire-irensu wanda suke nuna cewa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam karanta qul ya ayyuhal kafiruna irin su qul huwallahu ahad kaga na ai kaga yana tsaka ita ke wannan to yin aiki game da waɗannan hadisan guda biyu ko wani bangarori na hadisai guda biyu shine aka samu sabani akwai wanda yake ganin cewa za a tsawaita sallan ne kallo da hadisan da suke cewa a tsawaita ko kuma hadisan da aka samu cewa manzo sallallahu alaihi yana tsawaitawa wannan suka ce za a sauƙaƙa ne kallo zuwa ga hadisan da manzo ya umarni akan cewa ai mi a sauƙaƙa amma malaka ce abin da gaskiya take shine cewa ai babu cin karo tsakankanin waɗannan hadisan guda biyu domin wato shi tsawaitawa da sauƙaƙawa nisibi ne ya danganta a wajen wani mai tsawo ne a wajen wani gajere ne a wajen gawa ne gajere ne a wajen gani mai tsawo ne nisibi ne yana koma kawai kenan zuwa ga mutane idan aka samu mai kuzari mai ƙarfi idan kullum kana takaitawa sai ma a rika zargin ka kai kullum ƙananan salloli kake mana na ka samu kasalalle shi kuma kana kanana ma sai ce mu kullum ja mana kake kina ga wannan nisibi ne ina wata gane kenan da haka a abin da yake shine wannan zai koma zuwa ga ijtihadin limami zuwa ga auna waɗanda suke suwa ne ne mamun shi an gane ko eh amma dai kullum a takaita tsakatsakiya kada rika tsawaitawa kamar yadda su waɗanda suka cewa wato waɗannan hadisan za a yi aiki da hadisan da suke cewa a sauƙaƙa game da imamu sana'ani yake cewa annabu sallallahu alaihi wasallam kana yutilu salatahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tsawaita sallar shi ce li ilmihi bi halil mu'tammin bihi domin shi ya san halin mamun shi kai limam ka sani baka sani ba an gane ko dan haka sai ya ce wa annal amra bi takhfifi salat khasun bil ummati umarni da a sauƙaƙa sallah ya keɓanci muwan al'ummaci kinan da limammanmu da kuma wa da mamunmu kinan da haka waɗancan hadisan da suka zo yana tsawaita yana tsawaitawa shi Allah ya bashi dama shi ya san suwa yake ja kai kuma baka sani ba ina ta fahimta da haka dai kenan waɗannan hadisan musamman wani hadisi na biyun da manzo sallallahu salama ya yi yayi fushi yayi kira akan rashin dacewa da halaccin limami rika tsawaitawa kinan a rika yi daidai ruwa daidai tsaki malice ma yu'khadhu min alhadithaini ababan da zafa idantu da su ga wannan hadisan guda biyu na farko shine wujubu takhfifi salatil jama'a ma'al itmam wajibcin sauƙaƙe sallar jama'a amma tare da cika ita sallar kalliman ya ji cewa manzo salama haili ya yi fada ya yi fushi kuma sai ka zo ka rika sallar mi da gaugawa kai don ka a ce kayi mi ka tsawaita ka kori mutane a ma'ad itimam ka cika ta amma kuma a sauƙaƙa an fahimta ko? fa'ida ta biyu radbuhu sallallahu alaihi wasallama alal musaƙalina wa'addahu hada min alfitna wato kushin annabi sallallahu alaihi wasallama akan waɗanda suke nauyaya sallah kenan limaman da suke tsanantawa suke jan sallah wani sallallahu ya yi hushi game da wannan aiki irin nasu wa'addahu hadha min alfitna har manzo sallallahu ya ilga wannan daga cikin wannan fitina ce mara ana fitinar mutuna ne mamu a addinin su ta yadda ake ja musu sallah ta yadda har suke matsuwa wato su su su rika gujewa ita sallar na uku jawazu tatwili sala salatil munfarid ma sha'a hadisin yana nuna mana halaccin tsawaita sallah ga mai yin sallah shi ɗaya iya sarran shi amma malamai sun ƙayyade wannan akan cewa bi Allah ya khurujal waqt mana ka tsawaita sallah amma a kan iyakar kadda lokacin sallah ya fita misali kawai mutumin da zai yi sallar asuba da wani izini shi goma sha biyu yana so sai ya yi kama tilawa ta yi sauki sosai yake kira a haske ta yi har rana ta wuto yana sallar asuba kaga na yi ya tsawaita biya an gane ko? ko kuma sanar magariba ka kama kana yi kana yi haɗi sha ita shigo to suka ce duk inda yadda za ka yi ka tsawaita to kada ka yi tsawai ai an baka dama aka ce ma sha'a to yadda ka ga daman to sun kayyade shi da duk yadda za ka tsawaita to kada ka kai ta ta shiga lokacin wata sallah ta gaba an gane ko saboda kallon wannan son tsawaitawan kar ya kai ka fada a cikin mafsada na mi na wata sallah ta shiga cikin wata sallah ba a kare ta ba fa'ida ta hudu wajibcin wujubu mura'atil ajizai ajizina wajibcin kula da waɗanda suke gajiyayyu ne wa ashabul haja hajat fi sala da a lura da ma'abuta bukatu a cikin sallah an gani yawwa kenan liman ya harari ya ga irin suwa imamin shi to sai yayi ya kula da al'ajizina waɗanda suke masu rauni gajiyayyu kamar yadda karin magana larawa da suke cewa الضعيف أمير الركب الضعيف أمير الركب ma'ana mai rauni shine shugaban masu tahiya yanzu misali ku ne kuke tahiya daga nan za ku tahi da magana to kuna da motoci ko injina za ku duka sabi ne a awa ɗaya za su yi kamar kilo 100 misali shi kuma yana da wani jagari tsoho kuma tare za a tahi da shi shi awa ɗaya duka bai wuce kilo hamsin kuma tahiyar duka a tare ne to shi ne shugaban tahiya dole ku ku sassabta naku sai ku bi shi a tahi tare amma a kawai yake tahiya in amma a saman jakki ne to shi wannan shi bashi da lafiya baya tahiya ku na ku gare su sai ku rika hana naku dan a tahi tare da shi shine ad-da'ifu amirur rakab kenan to haka a sallah waɗanda suke raunana su ne za a yi la'akari da su kada ka kalli wancan ɗan masu ƙarfin wannan waɗannan samarin waɗannan masu la'iyar ba a kallon su za a kalli raunana da tsaffi da yara da sauransu ta da haka dai za wajibi ne ga liman ya yi mura'at ya kula da masu rauni da ma abuta bukatu musamman wannan zamani namu akwai bukatu da yawa har kullum shawarar da nake gani ga limammai da mutum ya ja da yawa to gara a ɗan takaita ma'ana takaitawar amma a cika sallar amma a takaita ta yadda ba za a ba mutum dama ba ya shagaltu da yawa tunda idan lokacin ya zo ya kaɗan mutum ka iya concentrate ya riƙe kanshi a yi ta da ɗan hushu'i a ɗai ta ɗan jijjiba dai a ce alhamdulahi a ɗan tura ta ta yi to amma ce in ka zo ka ja ya tayo kasuwa ya dawo ya je gona duka a cikin sallar diya daddaita ta amma da ce takaita ta aka yi aka kare to ina ga kaman za a yi samun fa'idar ina wata gani to kuma ma duka ba wannan ba shawar da ya ta na sallar salama idan ita ce abin diwawa cewa lalle a takaita a takaita sai fa'ida ta biyar cewa babu laifi da a mutum ya tsawaita sallah idan ya san adadin mamun shi kuma ya san cewa su waɗannan suna fifita san a tsawaitan misali dan wani zama ne kuka yi duka kasan samari ne majiya ƙarfi ɗalibai kuma sallah ta kama kuma ka zama liman kuma kasan suna sa irin wannan sallah ta irin wannan babu laifi a ɗan tsawaita musu ya dauko wani rubi'i biyu rubi'i uku har inji guda ma ku yi babu matsala a tsakankanin ku amma irin wannan sallah ta kowa da kowa kina ya kamata a takaita ta fa'ida ta shida cewa ya kamata ga dukkan wani mutum wato ya sauƙaƙa wa mutane akan wani aiki na alkhairi ba ya sallah kaɗai ba waɗannan hadisan marasu dai sun shirya da mu ne akan sallah to muka iya ɗaukan wannan ƙa'idar mai amfani da ta cikin saurin waɗansu babubbuka kaga wannan sallar farilla ce bai zauwa ko sallar asuba me rashin zauwa shi limamin yake tsawaitawa man sallar salma ya yi hushi ya zo wa'azi ya ce don me ake kore mutane akan aikin alkhairi to ba sallar kaɗai ba kowane aiki na alkhairi in kana da dama yi kokari ka ka buɗa ma mutane ka sauƙaƙe musu domin su yi shi an gane kina shi da malake cewa ya kamata ga dukkan mutum ya sauƙaƙe wa mutane hanyoyi na alheri kuma ya soyawanta musu hanyoyi na alheri kina duk wani aiki karatu ne sallah ce duk wani aiki na alheri ko wa'azi ne aka zo ko ma irin wannan karatun ne yanzu tsakanin da Allah ka zo kawo mana karatun aka yi awa daya aka yi biyu aka yi uku gobe kun dawo amma ka zo aka yi minti talatin arba'in in aka jima awa guda an watsi kaga kana jin daɗi gobe ka dawo amma ya zo ya malami ya tsare ka ya kunga kaga wannan malamin ya hana aiki alkhairi kuma bai soyanta maka ba aikin alkhairi amma komai a yi shi mai daidai ruwa daidai tsaki to a cikin hadisin makan fa'idantuwa da wannan ba a sallah kada ba kowane aikin alkhairi inda yana alkhairi ne to kaka kumtata wa mutane kada ka sa musu quyut ka sa musu da baibayi kowanne ka fasaha ka buɗe wa mutane ka soyanta musu wannan ka kudaita musu wannan domin malai ce a cikin wannan mana akwai janyo da zuciyoyi kuma yana daga cikin kira kyakkyawa zuwa ga musulunci kenan komi a yi shi a warawara kuma a yi shi a sauƙaƙe to waɗannan su ne hadisai na cikin wannan baban kuma waɗannan su ne fa'idodin da za mu ɗauka a cikinsu kenan yanzu babe na gaba shi ne babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ina ga insha Allah wannan za mu dakata kenan darasi na gaba sai mu tashi farkon wannan babin fatan mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure da gafarta mana na'am na'am yawwa eh eh kusan duka kan yassiru wala tu'assiru kina hadisi mazo ne yake cewa ku saukaka kada ku yi mi kada ku tsananta kenan duka akan musulunci ne akan komi da komi ne kina hadisi yana karfafa wannan fahimta na'am na ba mai tambaya ko ta yau subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk